ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وضأ وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na na litinin daren talata wanda ya dace da sha tara da wata na Jumadal Akhira bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da daya da watan daya miladiya 2024 idan tarihi ya inganta bayan ɗan hutun takaitaccen lokaci da muka je na tsawon sati biyu da ba mai karatu ba wancan satin saboda munasaba ta daura da muka gabatar na littafin kitabut tauhid na Sheikhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah wannan satin da ya gabata kuma munasabar dan auren dan uwa malam rabi kuma sai yau Allah subhanahu wataala ya kaddara dawowar mu domin ci gaba da wannan karatun na wannan littafi na adda'u wad-dawa wanda wasu suka fi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa ta ta tudun morai na wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau idan ba kokalwa ta ta yaudare ne ba shine darasi na 37 da ikon Allah subhanahu wataala wannan shine darasi na 37 da yardar Allah subhanahu wataala Allah mulki roƙo da ya dace da mu duniya da alkiyama muna nan akan jan hankali da malam yake muna da kuma lurasuwa da yake yi da irin bayani da yake muna na magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam irin yadda suke samun kansu game da sha'anin lahira tuna wannan tsayuwar su gaban Allah subhanahu wataala da kuma hisabin da Allah zai musu da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala so malan yana ta ambata mana ababe har mun ga wasu ma daga cikin magabata suna mutuwa haka da abu darasi 37 ne masha Allah wasu daga cikin magabata ma har abun yana kai su zuwa ga da fitar rayuwa sai dai wannan kuma baya cikin ma'auni ba shi bane sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne ya tabbata sahabban annabi bisa karantarwar shugaban halitta idan wani abu ya tada musu hankali game da sha'anin alkiyama kuka suke yi ba mutuwa suke yi ba kuka ake yi wanda yin kuka don jin tsoron Allah subhanahu wataala alamatun min alamatil iman na daga cikin alamar da ke nuna mutum mai imani ne sai dai kuma akwai buka'ul khashiya akwai kuka na jin tsoron Allah sai kuma akwai buka'un nifaq akwai kuka na munafici muna fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu mun karanta asar da mala yake cewa wannan Usman ibn Affan idan ya tsaya a gaban kabari yana yin kuka har sai geman ya sata jika da hawaye har hawayen da suke kwarara a kumatunsa zai sanya gemen ya shika yana tararar ruwa yana cewa da za a ce ni ina tsakanin aljanna da wuta ban san ina ne makoma na ba ina za a kai ni aljanna ko wuta yace wallahi da na zabi na zaman totur da kabinan toda habdi kafin a san inda za a kai ni saboda girman al'amarin malaci wa hada ali ibn abi talib radiyallahu an wannan fa shine ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma surukinsa kuma kane gare sa wa buka'uhu wa khawfuhu sai da yake yin kuka dan jin tsoron Allah kuma yake tsoro haduwarsa da Allah subhanahu wataala kasantuwarsa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirkinsa da kasancewar shi ahlul baitihi bai sanya ya shankadai ba ya ta abin da ya ga dama na sabo a'a in ya tuna haduwarsa da Allah kuka yake yi in ya tuna tsayuwarsa ga Allah subhanahu wataala yana tsorata yana cewa ayyamin tinatayn wa kana yashtaddu khawfuhu min tinatayn ya kasance babban abin da yake jima tsoro ababe guda biyu ne babban abin da yake tsoma yake ji yake tsoransa yake yake tsananta akan ababe guda biyu udul amal abu na fare shine dogon guri dogon guri wanda yana manta mutun wannan duniya haduwarsa da Allah ainihin yanzu dan zuwa demil kaza ya kamata a ce akwai tikira ina da kaza ya kamata a ce nayi kaza da kaza da kaza wattiba'il hawa da kuma son zuciya sai ce kala ya ce fa'amma ƙudul awul fayinsul ahira ta ga dogon guri na daga cikin abin da ke mantar da mutum lahira idan mutum ya sa guri na zu duniya ya yi kaza in ya ƙare ya gyara can ya yi kaza wannan abun na hanya ce da take sanya ɗan annabi adam ya manta rayuwa ta lahira jama'a mun fahimta daga lokacin da ɗan annabi adam ya zama to mai dogon guri yana da wuya ka same sa yana tuna alkiyama wa matiba'ul hawa amma kaga son zuciya fa yasuddu an sabili anil haqq shi kuma yana katange mutun game da gaskiya son zuciya yana daga cikin abin da ke hana wa mutun biyar gaskiya ka san abu gaskiya ne amma saboda son ranka sai ka kibiyar wannan abun Allah ya kare mu daga wa'annan ababen guda biyu wacan dogon guri da kuma da da abun da shafi san zuciya shi dan annabi adam ba yadda zaka yi kada shi da kana shi da dogon guri kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a ci dan annabi adam yana da waji na zinariya kore na zinariya to da yayi gurin ina ma a ce kore biyu ke gare sa yanzu duk wanda ke da jika 100 cikin aljuhunsa ko miliyon 1 ko miliyon 100 mai jika 100 kokarin sa ya za ta tsara jika 200 mai miliyan ɗaya ya za ta zama to miliyan biyu mai miliyan ɗari ya za ta zama to miliyan ɗari biyu mai miliyar ɗaya ya za ya linka ta zan miliyar biyu mai miliyar biyu tunaninsa ya za ya mallaki triliyan wannan shi ne rayuwa sai da ce ba abin da ke cika zuciyar ɗan annabi adam sai ta ɗaya ai mutum ba zai daina ba sai lokacin da ya ji an dankara masa ƙasa a kansa Allah ya samu wani lafiya shi kuma son zuciya ba karamin musiba bace idan Allah ya jarrabe mu ko mutun ya samu jarrabuwa ta ta son zuciya to wannan ya jarrabe an jarrabe su jarraba mai girma saboda yana ganin gaskiya ba zai iya biyarta ba wannan ai na daga cikin abun da ya kawo kamar zamu gani malam zai magana abun da ya samu fiyayo mutane suka suka bandarewa Allah subhanahu wa ta'ala son zuciya ne duka dibi Abu Talib ya san abin da manzon Allah yake akai na shari'a ne gaskiya ne amma saboda son zuciyarsa kada ya bar magana wa wa family kinsa kuma ya dage akan zai mutu akan addini Abdul Muttalib Allah ya kare mu sai yake cewa ala usaurara wa inna dunya qad wallat mudbira hakikan fa wannan duniyar ta juya baya ta tafi ta juya baya duniyan nan ta juya baya malam wal akhiratu muqbila ta kuma lafira tana fuskanta duniya ta tafi lahira tana dawowa tana zawwa tana tahowa tana fuskantar mutum kamar duniya ta ba ku baya kuma kuma lafira tana fuskantar ku kace wali kulli wahidin minhu babanun kowanne tsakanin duniya da lahira yana da ayya akwai wanda su ɗan duniya ne kuma akwai wanda su ɗan lahira ne sai ce fakunu min abna'il akhirah daka in ma zaba za ku yi to ku zabi zaman towa ɗan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zaman to ɗan duniya fa innal yawma amalun wala hisab domin fa yau a duniyan aiki ake ba a sakanya ba hisabi wa galan hisabun wala amal kuma gobe sakanya ce babu aiki wannan nasihar Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda akwai jan hankali kware da gaske a cikin wannan bayanin wallahi wannan duk mutum mai hankali ya san abinda sahabin manzon Allah ya faɗa anan akwai tada hankali akan sa yayi ja hankalin akan ababe guda biyu wanda shi yana tsoron wannan abun sannan kuma ya kasance wannan sahabbai ne ɗan uwansu suka hakato cewa ba yana tsananta tsoron ababe guda biyu son zuciya da kuma dogon guri sai yake cewa matsalar dogon guri yana manta lahira matsalar son zuciya yana katange mutum game da bin gaskiya sannan kuma duniya ta ta tahi ta bada baya ta kusa karewa ma'ana ai tunda aka aiko manzon Allah a duniya ko to malan an riga an kare duniyar nan kawai tafiya za a yi saboda aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi ithatuhu min alamati as-sa'a innahu min alamati as-sa'a bi ithatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin alamun tashin alkiyama kuma yau manzon Allah kusan shekara 1400 har da da da 20 da wani abu da ya bar wannan duniyar afon da 40 da wani abu jama'a mun fahimta to kaga ashe duniya kuma tana da duniya tana da mutanen ta tana da nata jama'a wanda su kawai za su more ta ne kiyamar ba za su mora ba kuma akwai wanda su ɗan lahiran su kuma duk abin da suke suna tunanin gwara can dai da abin da za su samu a nan ina fatar mun fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala ya haka ta mana cikin sifar bayin Allah suna roƙon Allah suna cewa rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار sai to ku sani a yau fa yanzu ne ake yin aiki duk me yin aiki to yayi aikin sa a yanzu amana kana rai kana mutuwa an kare ba wani aiki da da zaka yi a alkiyama kuma sakanyar aikin da kai a duniya ne ba wani aiki da zaka yi daga aljanna ba wata sallah da ake ba wata sallah da ake ba tasbihi ba istighfari ba azumi ba aikin haji ba jihadi ba kaza wa karatun addu'a wadda duk ba komi ba komi wallahi eh Allah ya dacar da mu malaci wa hadha abu darda wannan sahabi manzon Allah ne abu darda kana yaqulu ya kasance na cewa inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm alqiyama an yuqala li ya abu darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta yace na daga cikin abun da nafe jin tsoro mafi tsananin abin da nake tsorata wa kaina nake tsoron ma kaina shi a inin alkiyama shine Allah ya ce da ni ya abaddarda ya kai abuddarda kad alimta ba shakka ka sani ka nemi kai ilimi a duniya ka san halal ka san haram ka karanci shari'ar musulunci fa kaifa alimta bi fa kaifa amilta bima alimta to aikin mi kai da wannan karatu aikin ni kai da wannan karatun karatun da ka aikata ya amfana da kai wani abu ko bai amfana da kai ba kusa akwai karatun da baya da wallahi akwai karatun da baya da amfani shine ka sani ka kasa yin aiki da karatu ina amfanin karatu baya da shi ina fatar mun fahimta dai ce wannan abun yana tsoratar da ni ina ji maka ina tsoron in tashi alkiyama Allah ya tambaye ni wani kai ilimi a duniya to wani aiki kai da wannan karatu jama'a mun fahimta akwai zai ta wa'azin ayi sadaka amma baya yi wani zai ta wa'azin a sada zumunta amma baya sadawa wani zai ta wa'azin a bar bibiyar ɗiyan mutane amma kuma shi bai bari ba daga wannan wa'azin suka tsasa bai masa bai masa amfani ba Allah ya tsare mu mutunci mu da imani mu wa kana yaqulu ya kasance har yau shi yana cewa waye kenan Abu Darda yana cewa law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut da a ce mutun ya san abin da zai halu da shi bayan mutuwarsa lama akaltum ta'aman ala shahwa da ba wanda zai ci abinci yana da bukatarsa da kun san irin rayuwar da ake yi bayan mutun ya mutu to da ba wanda zai ji yuwa kuma ya ci abinci saboda tsoro da firgici da tashin hankali ba ma zaka ba zai ma amfanar da kai ba baka ma bukatar sa saboda ai ai ai ai duk abincin da za a ci malam in har ba kunci raka to ba a ganin alamar sa a jiki ai ba abin da ba Allah ce la yusmin wa la yughni min ju me yasa in jahannama abincin da suke ci baya ko ba sa koshi saboda ba sa cikin tashin kwanciyar hankali ba sa cikin natsuwa hankali su baya huri daya shi ya sanya duk abin da zasu ci ba zai amfane su ba a rayuwa to yace da kun san abin da da mutane sun san irin abin da ake haduwa da shi bayan mutuwa wallahi da ba wanda zai ji yuwa ya dauko abinci ya ci ba baya gabanka yace wala sharibtum sharaban ala shahawa da ba wanda zai sha ruwa nan yana buƙatar yana da kishirwa dan ka ji kishi ka sha ruwa wala dakhaltum baytan tastadilluna fihi da ba wanda zai shiga cikin gida yana hutawa da ba wanda zai shiga cikin gida ya kunna TV ya kunna AC ka zauna kana dariya da iyalinka ka dauki wannan yaron kana masa tawai ba wanda zai yi wannan wallahi yace wala kharajtum ila as-sa'id da kuma kowannen ku ya fita ya kuma wata farfajiya zuwa ga wani fili tadribuna sudurakum kuna bugin kirjinku kowa na bugin gagabanai saboda tsoro zuciyar har tana buga kuna buga shi dan ku kwantar da ita watabkuna ala anfusikum kuna kuka wa kawunan ku kuna wa kanku kukan kanka eh kasa akwai kukan da mutum yake makansa kuka na nadama kenan ko to da kuna yi kuka game da irin abun da Allah ya ya shimfida na wannan rayuwar wala wadattu an yace wala wadattu anni shajara yace wallahi ni nayi guri ni nayi guri na ina ma a ce ni itaciya ce icce ne itaciya tu'dad da ake sarawa a zo kuma tu'kal adahu abincin da za a ci da shi sahabin annabi ne fa yake gurin wa ina ma a ce ina ma a ce shi wai itaciya ce bishiya ce da za a dinga sararta ana kawa gida mata na dahu abinci ana ci ana cinye wannan abinci saboda yadda ya hararo ya fa'inci yadda tsayuwa da Allah subhanahu gaban Allah yake wannan galiban ba ma tunanin irin wannan yanzu misali tsakaninka da Allah matsayinka da dan kasuwa ka taba zauna kai tunanin fa wata rana duk mutanen da kake mu'amala da su Allah zai tada ka duk wanda ka kwara kuma wallahi sai Allah ya kwato masa haƙƙinsa duk abin da aka kulla ba na gaskiya ba a ranar sai Allah ya bunkaro sa ba wanda zai boye dangantakar da kudinka da mulkinka da karatunka bai sanyawa Allah ya koyi wannan abu sai an fitar da shi kuma babu wani aboka da zai iya tare ya tahi gaban Allah ya ya ya yace zai baka rigar kariya da duk wata mai rigar kariya a duniya duk wani mai rigar kariya a duniya wallahi a ran an tube masa ita duk rigar ta kariya duk rigar ta kariya karshe da kai da sahabin annabi dai ko ba matsayin da yake a duk duniya kaf kamar Allah yake a matsayin sahabin manzon Allah babu shi wata sahabin annabi yana mutuwa daga kariyar da yake da an cire masa ita Allah sana kai wani warin hula da ko tsarki ma baka iya ba akwai wanda ba ko wankin da ba bai iya ba ya tara kuma iya baka bane Allah yake kuma riga nan a duniya ba riga kariya gare sa in ya abu ba a kai shi kotu alkali duk wani alkali zai Allah zai tayar da shi ayi bincike aka hukuncin da aka duk wanda ka zalunta aka bebayo aka baka wancin hanci gaban Allah sai Allah ya azabtar da kai game da wannan abu to sai ka tuna cewa gashi ga ka ga Allah subhanahu wataala kuma ba wanda ke hararo na fasa wanda sun girman Allah ga ka Allah ya tsaye da kai akwai wani matashi ba malam da ya kwanta barci kwana ya kwanta yana cikin barcin sai mafalkin an tashi alkiyama yana kwana sai ya mafarkin an tashi alkiyama sai ga ga wuta kuma gashi an zo da shi gaban Allah za a yi masa hisabi wannan abun ya sa ya firkita ya tsorata yana zabura ce duk wani gashi a cikin sai da ya fari saboda tsoro duk wani gashi a jikinsa sai da ya zama fari saboda ya firgita ya tsorata saboda irin abin da ya gani haƙiƙanin abin shi ashi salaki Allah da yayi bayani yace alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir sai ce kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sai ce mi latarawunna aljahima wallahi za ku ga wutar jahim kun ga wutar jahim kiri da mudu thumma latarawunnaha aynal yaqin kani na tabbat ba ka kwankwanto ba ka shakka game da ita ai kaga saufa ta kalla saufa ta alamul kitara magana kenan ko Allah ya dace da mu wa kana abdullah bin abbas sahabin annabi abdullah dan abbas ya kasance asfala ainihi kasan idanunsa ya kuma su kenan ko asfala ainihi kasan idanunsa mithla shirakil bali min ad-dumu kace igiya ce ta takalmi me su da shi abunta hancin takalmi hancin takalmi ne albali min ad-dumu saboda hawayen suke kwararowa kasan idan mutum yana sa takaka sa takabe mai hanci ko zaka ga yau da gobe alamun yayi alama to saboda tsananin kukan da yake yi sai da kai wuskar sa kamar an tsaga kace ɗan tage ki gare sa kamar da kasan takalmi yana kamawa a cinan mutum in ya sa sa to haka kuma tun suke saboda tsabar kuka da yake yi wani zai ta ga mutum yana kuka an cuce shi ne fa ba haka bane kaga mutun yana kuka wallahi kawai cuta su akai amma dai mutun ya tuna Allah ya kuka ba sai sai ba kowa bane in kaga wani yana kuka an damfare an damfara sun damfare shi ko ai mai sata ko wani abun sa ya habata amma kaga mutun ya tana cewa gashi fa sai Allah zai tada shi ko yayi imagine kin kawai ga rayuwar kabari gashi an sanya shi an baro sa shi kadai baban sa yato ya bar sa kanin sa ya baro sa yayin sa yato dangin kowa yato ya bar sa an sanya masa cikin wannan ramen ba hit ba huta ba ruwa ba matala ba fulo ba dara ba AC ba venti ba komi a ciki a sanya mutun kankatse a zo masa itace kenan ko a sanya kuma ga wata laka mai danyi a zubo masa dan tsawar mutane fa hada tausayi ba masa da eh a jibga masa wannan lakar kuma a tsara mai don masa wata kasar da aka gida duk a jibga masa kuma kowa ya taho ya baro sa kuma dole Allah ya tayar da shi a tambaye sa sai mutun ya tuna irin wannan yana cin fashi da kuka alama ce ta imani ma wallahi da azin wasu har makabarta sai su yi tsegumi saboda ba su san miye ba ayo dan annabi adam wallahi akwai sakaci gare sa Allah dai ya yahi muna wa kana Abu Dharr al-Ghifari yaqul Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa da yana cewa ya laitani kuntu shajaratan tu'dad yace ina ma a ce ni Abu Dharr al-Ghifari ni Abu Dharr al-Ghifari ina ma a ce ni itaciya ce wato dan da sahabin da annabi yake so eh yace ina ma a ce ni itaciya ce tu'dad da ake sassarewa ake kakkatsewa ko rutu anni lam ukhlaq yace wallahi sai ne gurin ina ma ba a halice ni ba a duniya saboda ba in na san ba a halice ni to babu wani hisabi a kai amma tunda nazo duniyar to ba shakka tun daga farkon rayuwata har ƙarshen mutuwata sai Allah ya yi tambaye akai kaga wasu sa'iyo suke yi yace wa wurta alaihi nafqa an bijir masa da da tiyarwa kudi fa kala sai ce indana anzun nahlibuha muna da tinke da muke akuyi da muke tatsa yace muna da akuya da muke tatsa wa ahmiratan wa ahmiratun nan nan qul alaiha da kuma jakar da muke ko jakin da jakan da muke dokar kaya da su muke cire kuma da kaya zamu zo da jakin a dora musu kaya wa muharrarun yakhdimuna kuma ga bawa da yake muna hidima wa fadlu ibada kuma har ma da wata riga ta sama babban alkabba kenan ko yace wa inni akhafu alhisaba fiha wa'annan abin da Allah ya basa tinkiya da ake tatsa masa nono yana sha da kuma jakkan da yake roka kaya da su da dan aikin da yake masa hidima da kuma rigar da yake dorowa a sama yace wallahi ina jin tsoron radda Allah zai tada ne mai hisabi akan su jama'a mun fahimta sahabin annabi fani wai tinkiya ce ne sahu guda da ake masa tatsa yana shan nono da jakin da ake dogo masa kaya da dan aikin da yake masa hidima da kuma riga da yake azuwa sama yace shi hisabin da Allah zai wasa kan wannan kada yake jin tsoro to da wanda tarda kurin da ba shi ba har jikokinsa sai an yi da gaske wajen canje su na'am kuma ba wani ka san matsalar dukiya ko shine zaman to kai Allah ya baka kuma baka ma aiki baka aikin Allah ko da ciki ba wani abu da kake na alkhairi a rayuwa wannan wannan yayi asara wallahi Allah ya shirye mu da su baki daya yace wa inni akhafu alhisaba fiha yace ina jin tsoron hisabi game da ita wa qara'a tamimu dari laila a lailatan wata da wata dar wani dare tamimu dari ya karanta suratul jasiya yana karanta suratul jasiya falamma ata ala qawlihi ala hadhihi alaya lokacin da yazo akan wannan ayar أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم وماتهم wannan ayar da da tanimu dari yake karantawa da yazo akanta ja'ala yuraddiduha sai dinga maimaita ta yazo aramani na wazi yazo yana maimaita yana karanta bai san ma bai san ma annata ba shi bane aka arama da dama kawai ne abinda yake so kawai a ce daina da sauti mai dadi amma abinda take kumsa bai san ma me ba yanzu Allah ya ce am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at yanzu wa'anda suka shibuka tsiya a duniya suna tsammanin an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat mu daidaita su mu sanya su kamar wasu suka yi imani da Allah suka tannagar suka aikata nagartaccen aiki wanda ya zo duniya ya yi zina ya yi cace ya sha giya ya yi babakiri da kudin al'umma ɗaya yake da wanda shi aiki sa karatun ƙur'ani sallar dare da kuma sirayi masallacin ne biyayya ga uwaye ala ce yanzu rayuwarsu da mutuwarsu ɗaya ce ya za a danganta rayuwarsu da mutuwarsu ba ta haduwa Allah ya dace da mu malam shi ja'ala yuraddiduha sai ya zama tira ta maimaita wannan ina am hasibal ladina ishtarahu sayyiati am an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati wayubki yana kuka hatta asba sai da gari ya waye aya dai yana tabaimaita ta aya daya yana maimaita wannan ayar sai da gari ya waye wa qala abu ubaidah bin jarrah abu ubaidah bin jarrah yana cewa wannan abu ubaidah cikin al-ashra al-mubashshirina bil janna yana cewa warittu anni kabshun yace wallahi nayi gurin ina ma a ce ni rago ne ina ma a ce ni abi ubalta bin jarrah rago ne fa zabahani ahli a ce masu ni sai su yanke ni ina ma a ce ni rago ne me ni sai yanka wa akalu lahami su tanya nama na wa hasau maraqi sana kuma su more romuwata bargona a more ina ma a ce an more bargona su ji daɗi da wannan abun kaga tinkiya da akuya da ba a so da hisabi da za a yi musu ko ba azabu da za a yi musu iya dai kawai shi ne wanda ta zalunta a sanya mai kaho wanda ba ta da kaho kaho dan tarama tudunar da wanda ta tugune ta tai daga nan sai Allah ya ce musu mi kunu turaba shi ma yana zuwa sai ce kunu turaba da shi kenan kawai ya zan kasa ba ruwa ne da aljanna ba ruwa ne da wuta ba ma wani bincike da za a yi masa kaga ashe mutane suke zalunci a duniya ba su san waye Allah ba mana cewa hadha babun yaqulu tatabuhi wannan babin in haka ce zamu dinga kwararo labaran magabata game da jin tsoron su ga Allah to abun zai tsawaita kware da gaske amma sai a takaita saboda fa'ida abun da zai zo gaba qala al-bukhari fi sahihi sai malai ya koro zancen al-imam al-bukhari ke cewa a cikin littafinsa babu khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babi wanda ya zo ya yi bayanin jin tsoron mai imani game da aikin sakar ya lalace bai sani ba. Wa kala Ibrahim Taimi yake cewa, Ma ƙorata ƙauli ما عرضت قولي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت انا كنا مكذبا مكذبا dace ban taba bijirar da aiki na ba ai zancen da nake yi akan aiki da nake akatawa ba ce ina jin tsoron ya zamanto abun karetawa Allah ya kareta da ni ba da gaske nake yi ba idan na dibi abun da nake fada wa mutane malami ne ba idan ya dibi abun da yake fada wa mutane da kuma aikin da shi yake aikatawa Allah shi yahe muna Allah shi yahe muna wallahi malam akwai musiba shi yasa ma Allah shi kai malami jarabawa ce wallahi lazim kaman malami kada jarabawa ce mutun nawa za su ji wa'azin ka so aikata kuma kai ka kasa aikatawa da wa'annan numburkin mutane suka ji wa'azi suka amfana suka yi aikin da wannan adadin wa'annan numbur Allah zai linka maka azaba yace sai da na yi da meke suna ya ce ina dubi abinda nake faɗa wa mutane na dubi kuma ni aiki na ta ce sai in ji a zuta eske ko ni ba makareci ba ne ko eske ni ba ƙarya eske ni ko mutunan kirki ne eske ko ni na kirki ne sai ta dubin abinda yake faɗa kamar yu khalifu qawluhu amalu aikin sana saba ma abinda yake faɗa wa qala ibnu abi malika ibnu abi malaika yake cewa adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabi'i ne kenan ko yace na tarar da cikin sahabban annabi kusan mutum 30 wanda suka ga manzon Allah iri da iri yace kulluhum yakhafu an-nifaq kowanne yana jin tsoron ya zama to aski shi abin nabi gari kowanne yana zargin kashi da munafici kuma yace zanta sahabban annabi guda 30 ya tarar a rayuwa amma kowanne jin yake aski shi wai ba munafiki bane ko saboda ga abin da suka karantar annabi ya karantar su ga wasu ke aikatawa sai na ganin kamar akwai miye munafici shi izharul islam wa kitmanul kufr wa shirk ko yadda nuna musulunci a baki amma kuma a zuciya mutum ya zamanto kuma ya boye kafirci da shirka shi ne munafici mutum yana maka yana son ka a fili iya game da kai ya ta washe maka haƙora kamar tsohon zawara amma kuma abin da yake ciki a zuciya daga game da kai Allah da ya sani wanda munafisin kenan ko shi yasa wallahi gwara Allah ya jarrabe ka da zama da wanda yake kafiri arne tantagariya da Allah ya jarrabe ka zama da munafiki Allah ka kare mu da sharrin munafikai sun wahada manzon Allah a rayuwa sallallahu alaihi wasallam yace kowanne yana zargin kansa ya khafu alal nifaq yana jin tsoron وكنس بنافتي على نفسي أو كنس ما منه أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل با wanda zai ce shi imanin sa irin imanin malaika jibril ne da da imanin malaika mika'il kamar tsantsar imanin ka suna ganin kamar akwai naqasu a cikin imani wa yuzkaru anil hasan ana ambatawa game da al-hasan al-hasan al-basri kenan fa khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq ba wanda yake jin tsoron haduwarsa da Allah da kuma cewa aikin da yake yi an karba ko ba karba ba sai wanda yake mai imani idan kaga mutum yana aiki yana yana tsoratan ko eske aikin ya karba ko bai karba ba to alamar shi da imani ba wanda zai aminta shi ya ga ko ya sadu da ya saki kawai ya ja ya bi sai wanda yake munafiki kaga mutum kaga zuciyarka tana daga cewa ai kusuwa da kuma sai aljinta munafiki kenan munafiki kenan Allah ya kare mu وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفه عمر بن الخطاب yana cewa Huzaifatul Yabin Huzaifatul Yaman unshurika billah hal sammani laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani fil munafiqi yace na halaka da girman Allah Huzaifa annabi yayi magana sirri da kai ya hada maka munafikai kusan Huzaifa cikin wanda wanzu yake sirri da su ko Huzaifa ya kira annabi ya kira Huzaifa sai ya masa wane munafiki ne wane munafiki ne ka san ko duk wanda manzon Allah ya ce masa munafiki ya tabbata munafikin ne ko to Umar dan Khattab sai ya nemo ya nemo Huzaifa ya sa shi lungu yace dan Allah dan girman Allah ina hada ka da girman Allah ka ga ya min gaskiya wai ina cikin wanda manzon Allah ya ce maka ina cikin munafikai fa yaqulu sai ce la wallahi la la la la wala yace baka ciki baka ciki wala uzakki ba'daka ahla kuma ban ba zan ƙara tsarkake wani bayinka ba ma'ana ba zan ƙara yarda wani zo ya min tambayar ba ya tambaye ni wai wani ni ma ina ciki yace ba zai yarda wannan ba so da shi magana sirri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da wane da wane da wane da wane da wane da wane mina ta kai ni Allah ya gaya masa sai manzon Allah ya gaya wa Huzaifa to sai Umar dan Khattab da ya fahimci abin sai ya lalabo su sai ke tambaye sa akramaka Allahu malam Huzaifa dan girman Allah wai hada ne manzon Allah ce na ce wallahi baka ciki sai aka ji ba sai tsara bai bai ce dan Allah Huzaifa ina ciki ce wallahi baka ciki bayan minti goma sai dawo da Huzaifa ina ciki ce wallahi baka ciki sai sai kai ta kai Umar dan Khattab bazan kare da wani zai yi wannan tambayar ba yau kawai a bari a sheki kiyama gaba dai dama Allah ce inna yawmal fasli kana miqata shine yawmul fasl ko ha a hadu a can gaba daya Allah ya dace da mu yace wala uzaki ba'daka ahadan daga kai wazan ƙara yarda ne ma wani magana akan wannan abun ba fasamitu shaykhana rahimahullahu ta'ala yaqul ibn al-taymiyah ibn al-qayyim sai ce sai naji malamin waye kenan dalhi ibn al-taymiyah yanzu wannan magana ta ibn al-qayyim yana nihin malamin sa waye malamin sa ibn al-taymiyah a kenan kaka zo na baka da malami su magabata cikin kowane bangare na karatu sa da malami kun ba dole bane dan kana ka karanci abu kaza misali dan ka karanta usulul fiqh a ce dole sai ka zamanto a sananne a cikin usul mustalahul hadis ina yawan mutum yayi da hankali kawai abu da ke bukata ya fahimta tafsirin qur'ani sai yazo kuma fiqh in ka dauko masa tafsiri ba zai fassara maka ba amma dai qur'ani duk wata ayar da zai ka maka zaka ka masa zai fassara maka amma ana shiga babul fiqhiyya kuma shikenan an bar sa anan kuma akwai wanda Allah yake tattara ma ya basu ina fatan mun fahimta a irin wannan mahangar ta wani ya karanta kaza wani bai karanta kaza ba a iya bambance malami ba a iya bambance mai karatu a ciki Allah ya dace da mu sai ce sai jima shi da ma ibnu taymiya ayi shakundum ne eh in ka yana shakundum gaba daya shi yasa ya tsone wa in bid'a da idanu ba a yi mutum da ya gugar maya ba a kamar ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yayi fama kadibe ba ibn taymiya ya mutu kuma har yanzu ana gugar maya da shi wannan ai alamar Allah ya karbi ayyukan ne kenan ko Allah ya sanya wa mutum akwai ne yana mutuwa kuma shi ma yake shi ya mutu wallahi akwai wanda da ya mutu aikin ya mutu abin da ya aikata ya mutu gaba da ba a ƙara jin sa har abada sai ke cewa laysa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka min an-nifaq ba yana nihin cewa ba zan tsaftace wanda daga bayan ka ba daga munafici bayan ka cewa ba zai barranta ba ba zai barrantar da wasu daga cikin munafici ba balil murad abin da yake ni la aftah alayya hada albab ba zan yarda ba na bude kofar kowa yazo ya tambaye ni fa kullu man sa'alani hal sammani laka rasulullah fa uzaki cewa duk wanda yazo ya tambaye ni ni ma ina ciki da ce eh kana ciki wannan yace ba zai yarda ba da wannan kullu sai na ce wa qaribu hadha yanzu maganar waye kenan ibn al-qayyim yace wa qaribu hadha abinda yake kusa da wannan na ma'ana qaulun nabi sallam fadar manzon Allah yake cewa eh qaulun nabi sallam lil ladhi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min 70000 alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab maganar annabi yake cewa mutumin da ya tambaye sa ya annabin Allah a sanya ni nima ka roƙa min Allah ya sanya cikin mutum 70 da za su shiga aljanna mun bace karatu to sai annabi ce sabaka biha ukasha ai bi ghairi hisab ba sai hisabi ba sai annabi ce sabaka biha ukasha ukasha ya rigaye ka kaga daga nan sai ba ƙara baiwa wani dama ba ishi to wannan yana fasara abin da shi Huzaifa ya ya aikata istinbati kenan na ilimi hada huwa al-istinbat ولم يريد أن أن أكاشة وحده أحق بذلك فأنبي لنا إن جاء ukasha ne kawai fi cancanta da wannan in man adahu min as-sahaba bayan banda banda wasu cikin sahabbai walakin sai dai law da'a lahu laqama akhar wa akhar da annabi ya ce kai ma kana ciki wani zai ce annabi ni ma a roka min sai wani ya tashi wani ya tashi wa fataha al-bab manzo Allah zai bude kofa wa rubbama qama man lam yastahiq watakila kuma wanda bai cancanta wa aljanna shi ba sai ya tashi ya tambaya an yakuna minhum a sanya shi cikin wa'annan fakadar imsaku aula sai zamanto a liƙe wannan kohar shi ne mafi dacewa wallahu ta'ala alam Allah ya shi mafi sani akwai lokaci mala abba yau fa na shiryo makaratun nan da gaske eh ci gaba malai ce faslun to fallarja ila ma kunna fi ai yanzu duka wanta abin da malai duka shi fida ce ba Eh, duk abin da muke sati 37 muna karantawa duka shi fida ce yanzu ne za a zo a bada amsa tambayar ta akai wala zai ka fahimta sati 36 da muka yi duka wannan a matsayin shimfida ne yake yanzu ne malai ce fallarja ila ma kunna fihi min zikiri dawa'idda yace to mu koma tushen abin da muke akai na bayanin cuta da maganinta alladhi istamarra afsada afsada dunya al-abd wa akhirata wanda in wannan cutar ta ci gaba da tafiya to ta ci gaba da wanzuwa a jikin dan annabi adam za ta lalata masa duniyarsa da gobinsa alkiyama abin bayan bari an ya an yu'lama na da cikin abin da ya kamata kowanne mu ya sani inji malam anna dhunuba wal ma'asi tadurru wala bud cewa zinabai da tarin sabon Allah yana cutarwa ba makawa wa anna darara wa anna dararaha fil qulubi kadar as-samumi fil abdan sada kuma cutarwarta cutarwar zinibi da sabon Allah a cikin gangar jikin dan annabi Adam kamar cutarwar da guba take wa dan annabi Adam cikin jiki ne Allah ya sa muna fahimta ai kwanan nan yanzu zamu fara karatu duka bayan shimfida ce aka yanzu ne malam zai ja hankali mu gano inda aka sa ma gaba cutar zinibi da saban Allah a cikin jikin mutum kamar cutar guba ce lokacin da mutum ya sha guba irin yadda take cutar da jikinsa haka saban Allah yake cutar da jikin dan annabi Adam ala ala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar sai dai kuma ya bambanta cewa cutarwar mataki-mataki ce akwai gubar da mizanin in mutum ya sha kawai kai tsaye mutuwa za shi haka akwai zunubin da suna taruwa wa mutum kawai jahannama za shi shi ne bayani ke na ai mun fahimta akwai kalar zunubin da mutum yana yin su ya mutu bai toba kawai jahannama za shi kamar da kasan akwai gubar da mutum yana sha baya ƙara sai gwanikin ne mutuwa za shi ko kuma wanda a'a zai wahalar da mutum ne zai dogor jiya kakin ya warke to haka su ma akwai zunubin da zai sanya akai mutum cikin jahannama a jirga masa dan karan oban kashi a narka masa kashi da kyau daga baya a fitar da shi kuma akwai wanda a'a dan jan hankali ake musu tsoma shi ake a fito da shi akwai da shi ma yana shan gubar kawai zai dan sha ne dan ya warke da ikon Allah ina fatan mun fahimta قالت وهل في الدنيا والآخرة شر ودا إلا وسببه الذنوب والمعاصي قال هنا تنبيه ويشن har a duniyan nan da alkiyama akwai wani rishin lafiya akwai wani sharri da wata musiba da wani rishin lafiya wanda ba saban Allah bane da zunubi ke kawo sa ma'ana abin da maliki sai ce a duniya da alkiyama ba wani sharri da zai samu dan annabi Adam ba wani musiba za ta samu dan annabi adam ba wani rashin lafiya da zai samu mutum face dalil samu Allah subhanahu wataala ne nan duniya da alkiyama duniya da alkiyama baki daya sai malai ce fahal faman ladhi akhraja al-abwayn min al-janna wai malai ce bari in tambaye mu baban mu da mamman mu annabi adam da Hauwa. wai miye ma ya fitar da su cikin aljanna ai da ba duniya suke ba ko a aljanna suke annabi adam yana tashi garin kansa cikin aljanna hawa o makaran kanta haka to miye silar baro wasu aljanna su zo wannan gida alce faman ladhi akhraja al-abwayn min aljanna dar al-ladhati wan-na'im wal-bahja gidana al-ladha na jin dadi wan-na'im da morewa wal-bahja da kuma farin ciki da jin dadi was-sururi da da da da jin dadi har yau ila daril alami wal-ahzani wal-masa'ib zuwa wannan gida na duniya wanda ke cike da al'alam radadi wal ahzan da kuma damuwa wal masa'ib da musibu kana kare wannan shiga wannan kana shiga wannan haka bane dan Allah kana fama da gwamnati kana yin aure kana ganin kamar ka huce wurin ko kuma sai kaga musibar ta ta karu yara su zaka kuma wanga yace baba kaza wanga yi baba kaza na aro ki kaza kuma kika ga gatar duka duniya ba wanda dadi fa kai wallahi duniya ba wanda dadi ke cikin dawa dadin duniya guda ne kawai malam Allah ya taimake ka karanta kana cikin masu bautarsa ba wani dadi a duniya da ya wuce ka samu kanka cikin masu bautar Allah amma wallahi alazim in ka kuskura baka ciki to ba wani dadi a cikin ta wallahi ba wani dadi a ciki kawai wahala ce wallahi wahala ce ka gane wani abu mai dadi a duniya wahala ce yanzu ba aljanna mutum zai iya shanya zai iya shanya shato goma amma ba hitsan da zai shi ba wani hitsan da zaka ci ka sha shato goma na ruwa ba wani bitsari da zaka yi amma nan fa lera da ka sha kaje to shi zo hitsarin ma ba musiba bace eh shi karan kansa zo hitsarin musiba ce tashin ba musiba bace aljanna ba wannan duka duniya komai na duniya wahala ce ba wani abu mai kai tsamanin akwai wani abu na jin dadi ba duniya wallahi ba jin dadin ta kadan ne ko ma akwai dan kadan ne amma babban jin dadin shine Allah ya taimake ka zama to cikin masu bauta masa malai ce wai me ya me ya fitar da babanmu da mamanmu annabi adam da hawa da gida na aljanna gida na jin dadi gida na ni'ima gida na morewa gida na farin ciki da wa gidan da ke tare da al'alam raɗaɗi wal'ahzan da damuwan ne walmasa'ib da musibu yana da wuya kai sati ba wanda ya ɓata maka dare ana yi ko ana samun wanda ba su da aure su ba abin ki ɓata musu dare eh wayanda ba sa da aure maza da mata akwai abin ki ɓata musu dare eh har su suna ba rai kenan wai baka fahimci ba yaro karami ba jari za ta ga tension gare sa yaro karami za ta ga tension gare sa yau me ke ka tension damuwa ce Allah ya kare wala ce wa man ladhi akhraja iblis min malakutus sama wai ne fitar da iblis daga sansarin samaniya wataradahu aka kore sa wala'anahu aka tsine masa Allah ya kore sa Allah ya tsine masa wa masakha zahirahu wa batina aka shafi cikin sa da wajen sa fajula suratuhu akhbaha suratin wa ashna'iha aka sanya sura sa ta mafi munin sura da mafi mafi abubban tsoro shine ashna abubban tsoro ka ta mummuna ka ta kuma mafi ban tsoro ko masu dai san anime ba suka zo aka sura shi dan sai ka gashi nan kana gani zaka tsorata idan mutum bai hankali ba in ya kalla masa ta zabura cikin dare ya ga shedan to ina da ka ganshi zahir zahiri eh da yana mutumin salihi a sifa hay'a mai kyau saboda wani abu da ya kata da sabon Allah sai a kore sa su kansu annabi Adam da Hawwa Allah suka saba ma Allah ya koro su daga aljinni muka zaka muna ta wahala wallahi da yanzu muna can muna ta cin rezan muna cin banana muna ta morewa da kajin wallahi ba wani noma ba zuwa kasuwin ne wallahi ba wani akasa ba wani dandaku ba wani komi wallahi ba ga wani sai ka gane mallan zai dafa duniyar nan ka gane mun gani shi ko yanzu mutum da fa zai sai motar miliyan 50 a kwana da sai ta ishe shi kawai yana gajiya sai kawai belo yake su ba ga wani wallahi alazim Allah ne ya ruwa mana asiri Allah ya ruwa mana asiri Allah ya ruwa mana asiri to me ya fitar da shi shi annabi Adam ya sanya Allah ya tsine masa Allah ya kore sa aka shafe surar sa aka sanya shi ga cikin mafi munin sura da mafi ban abin mafi ban tsoro wa batinuhu aqbah min suratihi wa ashna kuma cikin sa yafi muni daga surar sa kuma yafi ban tsoro wa buddila bil qurbi bu'dan kuma aka sanyi aka masanya masa da yana kusa da da Allah sai aka nisantar da shi daga rahmar Allah da yana tare da mala'iku daga baya kuma sai aka tsine masa aka kore su daga ciki wa bir rahmati la'na da yana cikin rahmar Allah daga baya kuma sai kuma cikin tsinuwar Allah wa bil jamali qubha da yana mai kyawu kuma ya zama to mummuna wa bil jannati naran talazza da yana cikin aljanna kuma daga baya kuma sai kuma cikin wuta mai kuna wabil imani kufra da cikin masu imani daga baya kuma sai zama cikin cikin kafirai wabi muwalatil walil hamidi a'zama adawatin wa mashaqqa da yana jibinta yana ya samu jibintar mafi kyawun jibinta wanda yake ake gode ma zuwa ga mafi girman adawa da kuma wahala wa bi zajli at-tasbih wa at-taqsid wa at-tahlil zajr al-kufr wa ash-shirk wa al-kadhib wa al-ghurur wa al-fuhsh da kuma sauti na tasbih da ya cikin masu yi ma Allah tasbih jazal as-saut az-zajlu bi ma'ana as-saut daga sauti na tasbih zawwa sauti na tasbih da kuma taqdisi tsarkake Allah da tahlili zuwa ga sauti na kafirci da shirka da ƙarya da shaidun zur da kuma faɗan albasha wa bil basil imani libasal kufur da a cikin tufafi na imani aka canza musu zuwa tufafi na kafirci wal fusuq da fasikanci wal isyan da kuma sabo fahana fahana ala allah ghayatul hawan sai Allah ya walakantar da shi mafi girman walakantarwa وسقط من عينه غايه السقوط جرما سيفاد a wajen Allah mafi faduwar girma wa halla alaihi ghadbur rabb kuma hushin ubangiji ya halitta ya wajiba gare sa fa ahwahu sannan kuma ya halakar da shi wa maqtahu akbar min akbar al maqti fa aradahu al maqshini al bughd al shadid kiyamar da Allah yake masa zama to bafi kiyamar mai kuni mai girman gaske fasara quwwadan likulli fasikin sai zamanto duroban kowane fasiki wa mujrim da kuma kowane mai laifi radiyal li nafsihi bil qiyada ya yarda makansa cewa ya jagoranci mutanen banza ba da tilkal ibadati was siyada bayan da can ina cikin basu bautar Allah da kuma jagoranci na mutanen kirki fa iyyazan bikallahumma min mukhalafati amrika wartikabi nahyik muna roƙon Allah ka tsare mu daga saba ma umarninka da kuma aikata abin da yake mummuna da kuma sabo daga wajenka Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam akwai magana anan ko kuma lokaci ya tafi darasi na 30 da da bakwai eh da bakwai bakai ko insha Allah sati mai zawa sai mu ƙara sharhi akan wannan fitina min amma fitina min akai fitina min akai akwai maganganu anan ko Allah ya datar da mu abin da muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada shukri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh